kure mace ko a ce kiyi mutum biyu a ce kiya maza da yawa a ce ku mata da yawa a ce kiyina ku ɗaure ku ɗaure ku ku ɗaure maza da yawa kiya ku ɗaure ku biyu ki ki mace guda ɗaya ki ɗaure ki namiji guda ɗaya shi yasa yana cikin filai aure guda goma sha tara da sukan zo bisa harafi ɗaya da goma sha tara wannan kiɗin yana ɗaya daga cikinsu to ala sai kuma ala ala takan zo suna na? wato ne suke za ka yi harafi kamar ta tasbihi kafi inda ta zo harafi kamar ta tasbihi kamar zaidun ka asadin zaidun ka asadin to anan harafi ce kafin tasbihi wannan wato ta zo harafi zaidun ka asadin to sai ala ita ma takan zo suna takan zo fi'ili takan zo harafi takan zo suna shi yasa hannun takan shiga mata yanda ibn malik yake fada alfiya wastu'min lasman wa kaza min wa ala min najmi za alaihi ma min dahala wastu'min lasman wa kaza min wa ala tafi yakan zo suna haka nan min takan zo suna wa haka nan ala ko an waka za an takan zo suna wa ala haka nan ala takan zo ita ma suna minazin za alaihi ma min dahala saboda suna zuwa suna shi yasa za ta yi min ta shiga musu tunda min tana daga haruffan jara haruffan jara ko min hawa fil ismi yana daga abin da yake ya banta da shiga ga suna kawai harafin jara ba ya shiga da fi'ili ba kuma ya shiga da harafi masa shi yasa muka ji wani mawaƙi yake gadat min alaihi ba da matan mazin uha gadat min alaihi gadat min alaihi alanan ta zo a matsayin suna ne ba da matan mazin uha da zadi zin uha zadi sai ni ne sai wau a kansa ake alhamza zin uha shi ne gadiri wato samun tsora mari yake fada a cikin baitukansa gadat min alaihi kada ala kadaru halidin ala kadari amrin bisa ma hati filwara gadat min alaihi misalin inda ala ta zo suna kenan kad ala kadaru halidin inda ya ce kuma ala kadaru halidin wannan ala ta zo fi ilimari ne ala ya alu amma ala ya alu fa fi'lun allili yanda su yake faɗa a kafar sari amma ala ya alu fa fi'lun allili ala ya alu wannan fi'ili ne ala ya alu inna fir'auna ala filari ala anan ta zo fi'ili inna fir'auna ala filari waje ala ahalaha shiya'a to ala ta zo fi'ili murari'insa ya alu to akwai kuma ala wadda take harafi ita ce harafin jarra wadda take nuna wato a ɗaukaka jalastu ala sarhi ko ala kursi ala anan harafi yawon shi ne kamar ala kadaru kalidin ala kadari amrin ala kadari amrin wannan ala harafi ce gadat min alaihi kad ala qadaru khalidin ala qadari amrin bis samahati tilwara ya hada ala ala guda uku da wadda take suna da wadda take fili da wadda take harafi a wannan baitin gadat min alaihi kad ala qadaru khalidin ala qadari amrin bis samahati tilwara shi yasa wato wannan su shi ne na ƙarshe na sha tara to amma su malamai suka ƙara guda ɗaya suka ce hatta hatta ita ma takan zo suna takan zo a fi'ili takan zo kuma a wato harafi hatta ta zama ita ce ta ishirin kenan hatta ta zo suna akwai sunan mace hatta mace larabawa suna ambatar da hatta ɗin mai sunan mace ne wani ke cewa ma tabtaji hatta ilayya min alqura atazunni kan ji'tu min wa min wajil qura ma tabtaji hatta ilayya min alqira atazunni kan ji'tu min wajil qura ma tabtaji hatta ilayya min alqira atazunni kan ji'tu min wajil qura ne hatta take nema a wajena ne na abinci domin tana zaton na zo ne daga wadin kura tana zaton na zo ne daga kawai to aka zunni ne karji ito min wadil kura ma tabtaje hatta ilayya min al-kira ila wannan wato ne ma'anar min ce ila ta ilayya min alkira ila din ne ma'anar min ce kamar ya ce min ni matar ta je hatta min ni min alkira a ta zunni ne kan zuwa tunin wajen kura hatta ta zo a nan suna akwai kuma hatta fi'ili to an nan yana shi ga mutum biyu za a ce hatta hatta ya kankare abu hatta ya huttu hatta ya huttu hatta hatta ya hutu hatta za a ce ga mutum biyu hatta hatta a sannan hatta ta zamo mai fi'ili fi'ili mari akwai kuma hatta wadda take harafin jarra ko hatta matla ilfajar to a sannan ita wannan hatta harafi ce shi yasa guda ishirin kenan muka samu har ita hatta din to iyakar su dai kenan wanda aka ce kowane ɗaya daga cikin su zai zo suna ya zo fi'ili ya zo harafi na na ta fi'ili shi ne hatta ya hutu hatta ya hutu hatta ya hutu ya kankare hatta ya hutu huttal oda kankare itacen hatta ya hutu in an umarci mutum in an dangana fi'ili marin ga mutum ne za a ce hatta hatta nan kamar hatta matlayin fajar wannan harafi ne hatta matlayin fajar wannan harafi ce wato ita hatta din ma akwai sunan wani waje shi ma a kasar larabawa sunansa hatta bayan sunan macen akwai sunan waje in lam tahudu zimarakum zimamun wala ra'ayin bi hatta wa ramati ya hatta wa ramati hatta anan sunan waje ne da ramati din duk sunan waje ne to a wannan kenan sai sake nuna ta hadin min al harfi urif salasa asharatan salasa asharan wa haya hamzatun alif wa nau'u la hadi min al harfi urif salasa asharin wa haya hamzatun alif ونوع لا هذه من الحرف أريد ثلاث أشهر وهي همزة أريد أم ألف ونوع آهاد ونوع لا هذه من الحرف أريد ثلاث أشهر وهي همزة ألف و... ما من الحرف ثورة أنت من الحروف بيت الأرور الذكري ونوع لا هذه من الحرف أريد ثلاث أشهر وهي همزة ألف ونوء لا هاد من الحرف عرف ثلاث أشر وهي حمزة ألف ونوء لا هاد من الحرف عرف ثلاث أشر وهي حمزة ألف ونوء لا هاد من الحرف عرف ثلاث أشر وهي حمزة ألف mun koma dai bayani akan haruffan nan dai don mu san gaba su nawa ne masu ɗaiɗaiɗin guda nawa ne masu dubi guda nawa ne masu uku uku guda nawa ne masu hudu guda nawa ne masu biyar ma guda nawa ne wannan ula hadi ya ce nau'in masu zuwa bisa harafi ɗaiɗai minan harafi a cikin haruffa ƙuri an san su salasa ashirin guda goma sha uku ne wannan da aka rafa salasa ga ashirin din larurar waka ce ta jawo in ba aka bayar wannan adadi murakkabi yana zuwa mabni ne bisa fata kama na larurar waka ta sa aka rafa salasa ashirin wahaya su ne hamzatun na farko alhamza alhamza ita ce ta farko alhamza tana zuwa don ma'anoni guda uku tana zuwa dai don istifhami asali a cikin ma'anoni yayin kalmomin da suke zuwa don istifhami shine ita alhamza alhamza ita ce asali a cikin istifhami yadda suyudi yake faɗa alfiyarsa ta nahawu الحمزة الأصل في الاستبهام من ثم تختص بالانئدام وأفهم التصديق والتصور ودخل النفي وآئفا يرى الهمزة الأصل في الاستبهام الهمزة ita ce asali a istibhami kalmomin da ake istibhami da su gaba ɗaya guda nawa ne sha ɗaya a cikin wanda suke harufa guda nawa guda biyu da alhamza da kuma hal sauran guda tara dukkaninsu sunaye ne su guda tara nan wanda suke sunaye suna zuwa don menene istifhami na tasawuri ko na tasbiki ake amfani da su wannan guda tara a wani irin nau'i na istifhami ake amfani da su nau'in istifhami iri biyu ne akwai tasawuri akwai tasbiki istifhamin tasawuri shine tambayar da ba za a amsa ta da e ko a'a ba in an amsa ta da e ko a'a ba za a ba za a gane me ake nufi ba ba a bada amsa ba kamar misali inda kace ina littafi na wanda ka tambaya ce e ko yace a'a yace aina kace aina aina kitabi ya amsa ma da na'am ko la me yake yace ko me ba me ba ka amsa ba amma da tambayar ta kai har raja'ata ka dawo in yace na'am ya baka amsa eh na dawo ko la a'a ban dawo ba kaga ya baka amsa anan tambayar duk da ba za ta yi amsa ta da eh ko a'a ba ana kiranta tasawuri tambayar kuma da za a iya amsa ta da eh ko a'a ana kiranta tasbiki to shi wa'annan adawatun guda tara wanda su duk sunaye ne suna zuwa dan menene dan tasawuri ko dan tasbiki suna zuwa dan tasawuri wa ma hamzan ada tasawurun wa hayahuma فهل بها يطلب تصديق وما همزا أداء تصور وهيهما shi yasa ita ko hal tana zuwa inda nan gaba za mu ji tana zuwa don istifhami tasdiki ita tana zuwa don tasdiki kawai so kuma sauran guda taran don tasawuri amma ita alhamza sai ya zamo ta iya shiga ko ina ta iya shigarwa istifhami ba'an da yake na tasawuri kamar a inda ka zaidun am amur a inda ka zaidun am amur kaga wannan tasawuri ne ba tasbiki ba saboda haka me ka zaidu ne a wajenka ko amuru in ka amsa da eh baka bashi amsa ba ko ka amsa da a'a baka bashi amsa ba sai ka ayyana wane nan a wajenka a nan alhamza ta shiga wa istibhari wanda yake tasawuri tana shiga wa kuma tasbiki a inda ka kitabi littafi na yana wajen ka ka zana ayi amsawa da na'am ko la shi yasa ita alhamza tana shigarwa tasdiki tana shigarwa kuma tasawuri ma'ana ta farko dai kenan ta ita alhamza ta zo dan istibhani ma'anarta ta biyu shine tana zuwa dan taswiya wanda wasu suna ganin wannan dai hamzatul istibhamin ce dai asali aka mai da ita cewa ta zo don ta suya kamar na qur'ani a an zartahum am lam tunzirhum a an zartahum am lam tunzirhum to wannan a an zartahum alhamza ta zo ne don istibhani ta zo ne don istibhani am ta zo ne don taswiya ta zo ne don taswiya irin wannan inda ake faɗa ya zo wajen kusan guri shida a qur'ani ko akwai wannan inda lalzina kamar tawon alaihim wa an zarta humu am lam tunzurhum la yu'minun akwai kuma na suratul araf sawa'un alaikum ad'awtumuhum am antum samituna akwai kuma na suratul ibrahim sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis akwai kuma na suratul shu'ara iko qalu sawa'un alaina aw afta am lam takun min alwa'izina akwai kuma na suratu yasin wasu rawun alaihim a zartahum amlam tunzirhum la yuminuna akwai kuma na suratu munafiqun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum to wannan gurare shidan da alhamza ta zo ne dan taswiya alhamza anan ta zo ne dan taswiya ma'ana ta bi kenan ga ita alhamza ma'ana ta uku ga alhamza shine ana amfani da ita don nidai alhamza tana zuwa don nidai kamar a zaidu ya zaidu ka zo a zaidu a zaidu ana kiran wanda yake kusa ne ita alhamza ana amfani da ita ne don kiran wanda yake karibi malaman nahu gaba ɗaya sun yi ittifaki akan haka adawatu harufan da ake amfani da su wajen kera wasu malaman suka ce an kasa su gida uku akwai harufan da ake amfani da su don kiran wanda yake nesa ko ko kamar nesa akwai kuma harufan da ake amfani da su don kiran wanda yake shi ba nesa ba shi ba kusa ba wato wanda yake matsakaici a nesa akwai kuma harufan da ake amfani da su don kiran wanda yake kusa shi yasa ita alhamza dai an yi ittifaki akan cewa ana amfani da ita ne don kiran wanda yake kusa a zaidu a zaidu a kabil zaidu kato zaidu wanda yake kusa to a alhamza ana amfani da ita ne don kira to harafi na farko kenan alif harafi na biyu daga haruffan da suke zuwa bisa harafi ɗaya shine alif alif alifin nan ana amfani da shi wato yana zuwa don ba da wasu ma'anoni yakan zo dai don wato kira na ludba na ludba kamar wara asa ake kara alifi a ƙarshe wara asa ko yara asa luduba luduba wato kukan wanda ya mutu ko kokawa daga wani tsanani da ya samu mutum wara asa wato ina jin kaina ehin kowa amiral muminina an yi rashin amiral muminina alifi ya zo a nan kira na luduba ko kuma dan iska ya samu kamar ya yazida ya yazida li amilin naila izin ya yazida li amilin naila izin an yi asarar yazidu wanda yake burin samun girma to ya an yi asarar yazidu yazidu kan shi ne mai yi wa mutum alherin da zai zamo ya zamo babba da zai zamo babba ya yazida li amilin naila izin ana amfani da shi dai alifi wato a wajen tasiri nuna takidi idan ya zamo ta shigarwa fi'ili murari'i da ya kare da nunin mata to sai a sa alifi a raba tsakanin nunin matan da nunin takidin a ce na tarib na ni ya hindatu na ko litarrib na ni ya hindatu ku duka ku hindatu litarrib na ni tarribna ne asali kun duka lamul amri ne tarribna fi'li ne murari ima bi ne bisa sukuni saboda ya sadu da nunin takidi am ya sadu da nunin mata to idan ana so a karfafa shi wannan fi'li na murari da nunin takidi sai an sa alif a raba tsakanin nunin matan da nunin takidi litarribna ni ya hindatu to wannan ma'ana ta biyu kenan ta alifu alifu yana zuwa da wasu ma'anoni dai da yawa to amma wa'annan guda biyu su suka fi shuhura ko da ya zo wajen nudba ko kuma don raba tsakanin nunin niswati da kuma nunin takidi ana kawo shi don raba nunin niswati da nunin takidi ma'anoni biyu kenan gare shi aka faɗa a nan ita alhamza an faɗi ma'ana uku gare ta wannan kuma al'alifi an faɗi ma'ana guda biyu to wannan laifin kenan dai sai sake yi ta sanar rahim ba'un wata wasinu ka kafin wala والميم نو- و- والميم نون واو هاياء كتاب باء وتاء والسين فا كاف ولام to uh, wa- walmimu nunu wawuha ya'un hitam to ba'un wata wasinu fa kafin wala walmimu nunun wawuha ya'un hitam ba'un ba'un ba'un wata wal ba'un an ba'un wata wasinu kafin wasinu fa kafin wala والميم نون واوها ياء الختام باء وتاء والسين فاء كاف ولام والمي- والميم نون واوها ياء الختام in gaba da ku ci gaba da faɗa haruffa wanda suka zo bisa harafi ɗaya a jiya an faɗi guda biyu da alhamza da alif a wannan baitin kuma aka faɗi ragowar guda goma sha ɗaya ya ce ba'u ba'u haka nan kuma a cikin haruffa wanda suka zo ɗaiɗai akwai ba ba ita ma bisa harafi ɗaya take bi bi ita bi ɗin nan tana zuwa don ma'anoni da yawa ma'anoninta sun kusa guda goma sha biyar Ah, amma waɗannan haruffan za mu bi su a hankali ne Eh, saboda ah, yadda aka saba da can daman in ana karatu a gida kama aka zo alfiya a babin haruffan jarra sai a wata uku ko hudu ba a gama wannan babun ba saboda kowanne ana tsayawa a bishi ne da ɗaiɗai da ɗaiɗai Ah, wanda yake iyaka haruffan jarra ma kenan kawai ah, wanda ba su haura ishirin ba ko da ɗaya ko da biyu to shi yasa ita ba ɗin nan dai tana zuwa da ma'anoni da yawa Ah, wanda aka ce ah, ɗaya daga cikin ma'anoninta tana zuwa don ilfaƙi tana zuwa don ta'adda tana zuwa don sanadiyya tana zuwa don isti'ana sai mu fara da waɗannan guda hudun mu haddace su yace alba'u lil ilfaqi wa ta'diyati wa sababiyati wa isti'anati a rubuta wannan baitin alba'u lil ilfaqi wa ta'diyati wa isti'anati wa sababiyati wa sababiyati wa isti'anati alba'u alba'u lil ilfaqi ilfaqi da fadi ilfaqi lil ilfaqi lam ne sai kuma lamalif a jikinsa lam ne da lamalif a jikinsa sai wani lam din kuma sai sabi sai alif sai kafi larabci da kuma ta fuskar shari'a ma gaba daya saboda eh, wani lokacin bambancin fahimta akan ma'anar wani harafi daga haruffa shi kan kawo bambancin fahimta tsakanin malamai a matsaloli da yawa na fikihu misali a alwala wadda da kusan kowa duk musulmi za a ce kullum yana yin ta kuma wanda duk ya fara sanin mabadul ilmi ya sanu a masabar mu dai da masabar mu da masabar hanbaliyawa shafar baki ɗayan kai wajibi ne ko a alwala wajibi ne a shafi baki ɗayan kai idan mutum ya zama ya takaita masa sashensa bai isan masa ba a wajen malamanmu malikawa da kuma wajen hanbaliyawa shafi'awa ko cewa suka ko yatsa uku ma ya dora a kai ai ya isan masa hanafiyawa suka ce sai ya shafi rubi'in kai in ya shafi rubi'in kai ya isan masa kasa da rubi'in kai bai isa ba in ji hanafiyawa to misali babban tushen wannan sabanin shine me ma'anar ba ta wamsahu bi ru'usikum wannan shine tushen ko harsashin wannan sabanin akwai wanda suke ganin a bidin za'ida ce wani safuru usakun shi ya sa kenan zarar shafa mutum ya dora yatsa uku kenan ya isa akwai wanda suke ganin a bar ta zo don ilfaki ashe shi kan kamar ma an mai da shi shi ne ake shafar da shi ashe kamar sai an shafa kenan da dukkan kai kamar da su malikawa suka fahimta to sabani dai a ma'anar baɗin nan shi ya- shi ne tushe a cikin ah, saɓani shi ne babban asali a ciki wanda su alafiyawa suka ce to ai wannan ma akwai ijimali a ciki ita bar sai a koma ga sunna ita za ta fassara suka gano cewa to ai akwai ruwa da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kamar arba'in kansa ya shafa rubu'in kansa alam nasiyati nasiya na farfada kai kamar rubu'in ce mata to wannan da yake nan wannan baitin alba'u lil insaqi wa ta'adiyati wa sababiyati wa sababiyati wa listi'anati a sun nuna ta wannan baitin ko da cikin ma'anonin ban wajen guda goma sha an faɗi hudu ne alba'u ita ba lil insaqi tana zuwa don insaqi akwai wasu a cikin manyan malamai na da suka ce asalin ma'ana ba kawai ta zo don ilsaki duk wata ma'ana da za a kawo ga ita ba ba ilsaki ba kamar majazi duk inda ba ta zo hakika ce a ilsaki in ta zo don wata ma'anar kamar majazi sun ji wasu malaman malikawa sun yi riko da wannan faɗin kwarai shi yasa suke ganin shafar kan gaba ɗaya ne saboda kamar an ce kan a dan farashi da hannu a kare kenan ashe baki ɗayan kan kenan to ina misalin ilsaki shi ilsaki ta yi zama hakika ko ko majaz inda yake hakikan kamar inda kace amsakatu bi zaidin amsakatu bi zaidin na rike zaidin amsakatu bi zaidin anan ilsaki ne hakikatan ma'ana ga rigarsa a hannunka ko gashi a hannunka ilsaki kenan hakika akwai kuma ilsaki majazi kamar marartu bi zaidin marartu bi zaidin a wannan ma'ana ilsaki ne amma majazan ta fuskar majazi ma'ana ta farko kenan ga ita ba wasababi yake ita ba takan zo da ma'anar sababiyanci takan zo don sababiyanci a wata ajiyati ne ko na farko na biyu wata ajiyati takan zo don addantar da fi'ilin da yake lazi ina misali kamar zahaban lahu bi nurihi zahaban lahu bi nurihi bi anan ta zo ne don ta ajiyati don zahaba fi'ili ne lazi iyakarsa fa'ili amma a nan ana bukatar ya zo da maf'uli to sai aka kai shi ga maf'ulin da bi zahaban lahu bi nurihi ba a nan ta zo lista'adiyati sai kuma wasababiyati ma'anarta ta uku ta zo don sababiyanci ina misali kamar na qur'ani fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات مهلا لهم دي أنا بظلم تازني بمعنى السببيين سبب ذلك ne daga Yahudawa ya sa Allah ya haramta musu wasu abubuwa daɗaɗa da da aka halatta gare su wannan ne ya jawo aka haramta musu fa da zulmin ba ta zo lissababiyyati walitti'anati ba kuma takan zo don isti'ana tana zuwa don isti'ana ina misali in ka ce ka tartu bil kalami ka tartu bil kalami ka tartu bil kalami ko zahartu bis sayyarati idan ba wai kana nufin ka tafi da motar ba ba to ba ka ba kana nufin dauke motar ba a'a kana nufin ka yi tafiya amma tafiyar taka da taimakon mota zahabtu bis sayyarati amma ba ta zo ne lil isti'anati ko katabtu bil qalami na yi rubutu ina ne neman taimako alali na ne neman taimako da alƙalami wato alƙalamin ne ya taimaka min hannun rubutu to ba wannan ma'anoni hudu kenan dai daga cikin ma'anonin ba sun fara rike wa'annan kafin mu ƙara a kansu manufa dai ya zama irin waɗannan haruffan duk inda suka zo duk inda ka ga bi ba a ƙur'ani ya zama ka san ma'anarta don me ta zo eh ka san ya zama ka san don me ta zo eh ko sauran haruffan ma gaba daya ko wani harafi ka gani ya zama za ka yi wa fidda ma'anarsa ai ga abin da yake nufi a nan wajen shi ne babban manufa a wannan babi to sai mu sake yin tafi wannan harfi Allah bi nuri shi ne ta'adi yake alamar ta'adiya inda yake ba ta zo ni ta'adi yake ka tattu kuma fadzul min allazina hadu shine sababiyya inda yake ta zo dan sababiyya ka tattu bil kalami kuwa shine inda yake ta zo dan isti'ala eh sai mu sake na insaki na hakika shine amsaktu bi zaidin na majazi kuwa kamar marartu bi zaidin marartu bi zaidin kaga ba wai ka dan fara hucewar taka da jikinsa ba ne amma dai ga ka huce shi wannan ilsaki ne majaza shi ya zamowar ba wai lalle ka dan fara hucewar taka da jikinsa ba shi yasa aka ce majaza amma amsakatu a yan san jikinsa ka rike amsakatu bi zaidin wannan ilsaki ne wanda yake hakiki to sai mu sake maimaita shi wannan dole a rure ya halatta a ce wal isti'anati ko ko bai halatta ba in ya halatta ya kenan za a yi fakkin sa in kuma bai halatta ba me dalilin aka ce bai halatta ba wasababiyati wal isti'anati ko ko wal isti'anati wal isti'anati ya zama ya kenan wasu sababi wasababi musta'ilun mun ji wannan ita fa'ilar an sami ɗayi a cike ko yaki walis yaki walis ce za a iya faɗa yaki wa is yaki walis za a ce dole an yi mai kenan yati walis ko an yi habalu habalu ne a fatar ila fa'alatun ki'anati mutafilun ita ko an yi habalu wannan ta tsakiya an yi habalu ta farko a shekara an yi mata ɗayyu ta biyu ko habalu aka yi mata da ɗayyu da habalu gaba ɗaya ta uku kuma an mata habanu kawai habanu a wannan kenan sun tafi da aro ne rasula wa min wa an wa fi ala wa badalan wa za'idan wa fa'ila rasula wa min wa an wa fi ala wa badalan wa za'idan wa fa'ila rasula wa min wa an wa fi ala wa badalan wa za'idan wa fa'ila sai da hadin suna bayani a kan ma'anonin ita ba ba ta jarra ba ta jarra a baya an faɗi ma'anoni guda hudu ko an faɗi ilsaki an faɗi ta'adiyya an faɗi sababiyya an faɗi isti'ana an faɗi ma'ana hudu kenan a baya ya ce kuma wa mislu ma'a ita ba takan zo da ma'anar ma'a takan zo da ma'anar ma'a inda za a amfani da ma'a sai a amfani da ita ina misali kamar na qur'ani qala habib bi salamin min qala habib bi salamin kamar an ce ma'a salami ya habib ma'a salami ubangiji yace da annabi nuhu ka sauka daga jirgin naka tare da aminci da kubuta bi salamin anan ba ta zo ne da ma'anar ma'a ma'a wani hakanan kuma takan zo da ma'anar min ba takan zo da ma'anar min kamar misali ainan ya shirabu bi hal muqarrabuna ko ainan ya shirabu bi ha ibadullahi kamar an ce min ha ne kamar an ce min ha ainan shirabu bi ha ibadullahi ko ainan shirabu bi hal muqarrabuna kamar an ce min ha to wa an takan zo kuma da ma'anar an kamar na ƙur'ani fas'al bihi hadira fas'al bihi hadira kamar an ce fas'al anhu hadira ko kuma sala sa'ilun bi azabin waƙi kamar an ce an azabin sala sa'ilun sa'ala sa'ilun an azabin an azabin waƙi sala sa'ilun bi azabin waƙi wa mislu ma'a wa min wa an wafi sai kuma takan zo da ma'anar fi ita ba takan zo da ma'anar fi kamar misali wato ta zo don zarfi yanki zarfi yankin ta yi na zamani ne ta yi zamo na makani duk da ita ba ana amfani da ita a wayannan guraren biyu ta zo don zarfi yanki na zamani ko don zarfi yanki na makani ina misalin inda yake ta zo don zarfi yanki na zamani kamar fadin ubangiji na jaina hun bi sahar na jaina hun bi sahare kamar an ce fi sahare nan ta zo don zarfi yanki na zamani tana zuwa kuma don zarfi yanki na makani kamar walakad nasarakumullahu bi badare walakad nasarakumullahu bi bi badare kamar an ce fi badare kamar an ce fi badarin ne ala takan zo da ma'anar ala ita ba takan zo da ma'anar ala kamar misali wa min ahlil kitabi man in ta manhu wa min ahlil kitabi man in ta manhu bikin tarin bikin tarin kamar an ce alakin tarin bi anan ta zo da ma'anar ala ne wa badala takan zo kuma badali kamar hadisin sayyidina umar radiyallahu ta'ala mu da yake cewa ma yasuruni annali bi duniya ma yasuruni annali bi duniya kamar ya ce badalaha bi hadin kamar ya ce badalaha duniya a ce a maimakon a bani wannan wannan kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min a ce bai faɗa min ba za a bani duniya to ni ba ka ba zai faranta min rai ba gara wannan maganar da na ji daga annar sallallahu alaihi wa sallam ma ya suru ni annali bi had duniya wanda sai na umar yake da annar sallallahu alaihi wa sallam za shi haji ko za shi ora annar sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da shi la tansana ya akhi min du'a'i kasalih kaka manta da mu ya dan uwana daga addu'a ka ta kinki sai na umar yake wannan magana da annabi ya faɗa min a ce bai faɗa min ba a bani duniya gara ni ba zan yi minna da haka ba gara a ce ya faɗa min ita ɗin yadda ya faɗa min ta fi min fiye da duniya da abin da yake cikin ta to wa za'ida ita kuma ba akan daɗa ta a wa'yansu gurare wuraren da ake daɗa ba sun kai wajen shida takan zo daɗi tare da mubtada ko ta zo daɗi tare da labari ko ta zo daɗi tare da fa'ili akan daɗa ta a fa'ili akan daɗa ta a maf'uli to duk wannan da ya saka zo daɗe a irin wannan guraren kamar misali kafa billahi wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira wa kafa bi rabbika rabbi din anan fa'ili ne na kafa amma aka ƙara masa ba aka ce wa kafa bi rabbika wa kafa bi rabbika in kara wa fa'ili haka nan kuma akan kara wa wato mubtada kamar bi hasbika dirhamun da sukan ce bi hasbika dirhamun hasu din mubtada ne aka kara masa ba akan kara wa labari kansa kamar irin alaisallahu bi kafin kafin din labarin laisa ne ko alaisallahu bi ahkamul hakimin ko ma rabbuka bi zallami da nan an kara ne ga labari an kara ba ne a cikin labari a to duk irin wa'annan wuraren akan ƙara ita ba wa ila takan zo kuma ita ba da ma'anar ila ila kamar na qur'ani wa kada hasana bi wa kada hasana bi iza harajani iza harajani min as-sijni kamar an ce wa kada hasana ilayya ba anan mai ma'anar ila shi yasa wannan baitin an kawo ma'anoni guda nawa kenan na ba bai fi ba takwas ne ko a shaɗari na farko an kawo guda biyar wa mislu ma'a wa min wa an wa fi ala a shaɗari na biyu kuma an kawo guda uku wa badalan wa za'idan wa ka'ila mun haɗa da wancan guda biyu guda hudu na baya an samu guda nawa sha biyu kenan to kuma bayan nan ita ba ta kan zo don rantsuwa wadda ita ce asali ma a cikin haruffan rantsuwa ita ce kamar wa aka samu billahi jahada aimanihi wa aka samu billahi to wannan ba ta zo don rantsuwa ne ita ba ita ce asali a cikin haruffan duk da ake amfani da su wajen rantsuwa saboda haka ne ita ta iya zuwa tare da fi'ilin ma kama anan wa aka samu billahi ai ta zo tare da fi'ilin amma wau ko da yake shi an fi amfani da shi a wajen rantsuwa ba shi ne asali ba ya zo ne na'ibi daga ita ba shi yasa shi ba da za a faɗe shi tare da fi'ili ba a cewa a sama zaidun wallahi sai dai a sama zaidun billahi ba ta son gudun ta wallahi ba sai dai billahi shi yasa kuma ita ba saboda wani wata asali a cikin haruffan rantsuwa ko ne ma zai da nufin rantsuwa ne ta iya shigarwa ko ne ta iya shigarwa kuma a iya faɗarta tare da fi'ilin rantsuwar kansa a iya faɗarta tare da fi'ilin rantsuwa wanda wawi ita tana shiga ko ina ita ma amma ko ba a faɗarta tare da fi'ilin rantsuwa ta kuwa ita da ma ta ta rantsuwa ita sai wa'in su gurare ne kawai take shiga inda take shiga bai ko uku ba ko hudu tallahi ta rahamani ta rabbil ka'abati a bai huce waje uku ba ko hudu ita ta abinda ta ta rantsuwa guraren da take shigarwa shi ita ba ita ce asali a shi ne ma hariri yake ilgazi a makamarsa cewa wa ayyu amilin na'ibuhu arhamu minhu wakaran wa azamu makaran واكثر لله تعالى ذكرا wani amini ne wanda yake na'ibinsa ya zama ya fi shi yalwar sheka ya fi kuma girman makirci ya fi kuma yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ba da wawu ba ita ce asali wawi na'ibinta ne amma kuma su da yawa a rantsuwa an fi jin waɗin wallahi wallahi ya fi yawa wanda zan rantsa ko da gaskiya ko ba gaskiya ba sai ka je amfani da wawi wallahi wallahi wa azam makaran kenan wa aksaru lillahi ta'ala zikir to wannan kenan dai in an hada da wancan ma'anonin guda guda goma sha biyu ga wannan taron kira kuma ya zamo sha uku kenan ko to mun sami ma'anonin ba guda goma sha uku kenan sai sake mai ta shi baitin ana fiyatul kalami kawai ake duba fiyatul kalami shi ne ke ayyana cewa ga ma'anar da ta zo da shi a wajen tsarin zance wanda magana ta tare tun farko shi ke ayyanawa masala mu ɗauki kamar suratu rahman da suratu tabaraka suratu malik ba ta kai guda nawa a ciki allazi biye da ilmin can kuma karshe kaman ya ci ku bina'in ma'ilin kirkun biyan guda biyu kawai muka dauka ta farkon ne biye da ilmin ku bar ta zo a nan dan ma'anar ne ma'anar fiye zai fiye تبارك الذي بيده الملك بيد من تازو دمي ai amanta ko ba ga ma'anarta ta farko ya yi ilsaki ilsaki ma'anarta ta farko za a duba ma'anar ai ta fi dacewa in an ce fi ai ba zarfi yanci a nan ala kuma shi ma dai ba wakala shi aka yi ba a'a yana rike da sarautar ne gaba daya ilfaki ne zara ilfaki ne ilfaki ne a nan ta zo ne don ilfaki to na ƙarshe kafarin ya ci sun bi ma'iyyar eh ko bai zo ba ne kawo ba ba ya ga ba ma aba ce ke ne dinnan an ce ma a tare da shi ne litta'adiyati ta gudu litta'adiyati a nan na ƙarshe litta'adiyati wane ne inda yake tabo don sababi a ciki da sabi halannan da aka sababi ne da shi ne السعدية غير قد غير السماء الدنيا menene ta'abudan menene وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير wurin ta'adiyya ce ta wurin ta'adiyya ne kafara baya ta'addada kansa kafara billahi sai dai kafara ne ma'ana ta gaɗi ya rikewa shi ne akan ce kafartu ina ne ma'ana da ɗautuha ya kai tsaye ga mas'uli ya zamo ya kai kamar zahaban lahu bi nurihim zahaban lahu bi nurihim nani ta zo ne ai ba ta zo don ta abiyanci zahaba baya kaiwa ga mafudi shi da kansa iyakarsa fa'il da a samu ba ne ma'anar ma'afa babu lahum bil gaibi ne ma'anar mai ce ita